بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنين مسلكوا مئة وتسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم أتتنا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم عابدون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نكيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالسكر وتبغ للاكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نذريكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تهملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتب لما سبق ناصر الهادي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddari haduwar mu a wannan babban masallaci mai tarin albarka don yanka ya ce wuri albarka wurin ambaton Allah wurin ambaton manzon Allah nan albarka take wannan zaɓi ne da ubangiji ne na yi kan haka domin zo da mu haɗu a nan domin mu Allah godiya kan neman lafiya da hankali wanda Allah ya ba mu in Allah ya ba mutum lafiya ya ba shi hankali wajibi a kansa ya nemi ilimi yanzu kamar wannan tahowa da muka yi ana kiransa neman ilimi ba wanda ya zo nan don a ba shi koko shi ma kowa ya bayar ma ba wanda ya zo nan don a gode maza ko ma mara ba ma bai zo don a ce wani mara ba ko a wani karo daidai halin musulmi da musulmi in sun da musulun gaisa sai dai irin wannan gaisuwar amma ba dai wai ka zo daga gidanka wasu saboda akwai wani girma da yake da ba in ka zo za a baka kowa zo don Allah to a duk lokacin da mutum ya fita daga gidansa don ya je ya ciyo wani abu wanda abu zai sanar da shi wani abu daga cikin dokokin Allah na in ji Allah a yi kaza ko in ji Allah a bar kaza ko kuma kazan nan da Allah ya ce a yi ga yadda ake to lallai wannan bita ta ta idan ya zo kai ya taba takarda kada ya taba alƙalami kai ya rubuta ko dugo ɗaya kai ya karanta ko ko dugo ɗaya sai Allah ya ba shi ladan ibada da ta shekara sai ya ce ƙara akan na bara don Allah ya kaga yau ka zo gobe ka zo eh ba a faɗa abin da za ka ji ma fa balle ka yanke da shi duwan da kai ku saboda mala'iku ma suna tarawa suna jinjinawa mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema domin ilimi ya fi komi ka duba hargin hankali kullum idan muka zo a mukaddama muka ce mun zo mu gode wa Allah akan ni'imar lafiyar jiki da Allah ya bamu sai mu ce da ne sai mu ce da hankali shi da muka zo mu ji Allah ya ce mu yi kaza Allah ya ce mu bar kaza mu ilmantu to kaga wannan ya nuna matsayin hankali kuma iya daga cikin manyan manyan abubuwa wanda kai tsaye ba a zuwa Allah a gada ba ko a uba ko a kaka Allah ne yake halittar wannan abin da bai mutum yana da cikin manyan abubuwa wanda ido bai kalla an gane ko ido bai kallonsa kunne bai jinsa hanci bai shi don koshi baki bai ɗanɗano da ajiya ya ɗanɗanon hankali ko mai daɗi ko wani wannan hannu kuma shi shafa bai shafa hankali amma guda da kasuwa na bai hankali wani ma har muna cewa na ko zurfan hankali eh ba ma hankali na nan kurkuna ba to wata babbar kyauta ce a wurin Allah amma ba ke ilimi ba duk da kuma in babu ita to ina ilimin ga Allah ilimin ba hankali ne zama ilimi ai ba zai yi ba amma duk da haka aka ce ilimi yana gaban da suka yi jayayya tsakanin ilimi da hankali hankali ya yi bayani ya yi bayani ilimi ya yi bayani ya yi bayani in ba hankali ko dan Allah babu kowa ya gama bayani can sai sai ilimi ya ce maza da ni da kai wa ya ce far Allah sai ya ga da ilimi domin kaga a cikin al'adubobin Allah dole a cewa Allah al'alu ba al'adilu ba ba a cewa Allah ne mai hankali har yaka ji maganar ma abunan waje haka duk da wani hankali amma an ce Allah magani sai ka jinjina ka ji lalle an faɗi babbar magana to daga nan shi hankali ya sallama ilimi ya tumbance shi ya dogai ilimi kai ne shugaba shi kuma hankali ya yi ya manya ne guda biyu to amma ilimi da shi ne shugaba saboda haka da mutum zai zo ya kama neman ya san abin da ya bata ko ya san abin da bai sani ba domin gyara a addini a cikin abu dubu ya zo ya san ɗaya kenan amma ba ne da ya dan ba injiniyar ya kama neman sani kenan sai ya mutu sauran duka Allah ya masa uzuri malaiku za su kai ƙara su kai kuka gaban ubangiji a cikin to lallai wannan mutumin da yake neman sani ba don Allah ya dauko shi ba yau ai da ya sani saboda aka ɗauko da aka yi shi ne ana fi sani sai a yafe mata don haka muna fatan allah ya yafe mata allah ya ba mu ilimi mai amfani wannan sura ana yi mata laƙabi surar muminai a cikin ƙura'an wannan sura ita ce aka keɓe aka kira ta surar muminai ta ce bismillahi rahmanir rahim qad haqiqa ablahal mu'minun mu'minai sun yi babbar to ayi mu'minan allazina hum fi salatihim khashiruna sune masu jin tsoron Allah a cikin sallah mutawadibuna suna kaddantar da kai a cikin sallah da za ka kama sallah ka ji kai kai ne ko kai wani da Allah ba zai karba ba Allah ba zai ka aibaka iya ba to dan me kaje kariya ba wani gwani sai manzon Allah amma duk kowa wada to koya mana ake don ba mai cewa sallu kamar aiki mulu da yake annabi kadai ba malamin da yake da wannan malamin ya zo ya tsaya kawai sallah kana dukkan masallaci kana kallon sa kaga yadda yake in yi tafiya ta koya in kai yadda ya yi kawai ka iya ba wata magana a lahira sai an da mishi kare bal amma duk malami sai zai jawo hannunka ya nuna ma a ɗaurin kuma yake zai koya maka ya ce to ga yadda za ka yi in su jira ne duk abin da yake zai koya maka ya ce ga yadda za ka yi amma in ka kalle shi yana yi kawai ko min iya wanda in yayi ka iya yadda ka koya sai a saka cikin kamar ya nana shi mai gama da haifar naka daga nan da ya fara jaraba ma an ce jaraban na jikin har yau to ina kake neman sallah wajen wanda yake da wani daukin daukin jaraba ta ga ai babu sallah a ciki saboda haka maganar sallah sai an kankanta da kai ka ji ai a taron annabawa da suka haɗu a jerusalem lokacin annabi da firama sai aka haɗa su su zo su yi gaisuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ya mika ta aliyar daga annabi zakar yawo alaihi salam kace dan zai haya da aka yi nan a cikin masallaci kuma shi kadai ne dan sa a duniya mutum ne yadda mutum yake son kansa shi ɗaya ne dan sa a duniya kuma kafin ya aike shi ma ya shekara wajen ɗari da ashirin yaro a yaro ka Allah ka bani da ba don a yi kiwon shanu ba ba don a yi noma ba ba don a ji gona ko shago ko a ya ce ya rufe duwar suna da yakuba ya gaji an nasa gidan abin yakuba abin da ake zuke yake zuke a ba shi da ya gaji an nasa gidan annabi yakuba don su yi annabi yakuba ne ya ce wa in yi kyautar mawali bin wara'i ya ce ina jin tsoron magada a bayana ka fito zartar da addini shi za a yi zo Allah ka ba da ɗa'an malami kuma annabi saboda ya kula da addini din na tafi Allah ya amsa roƙa zai ba shi ɗa ɗan kuma mazani mai yawan sani wanda aka bai wa annabta yana ɗan shekara uku ya fara girma ya data sun shiga masallaci suna sallah suka zo daga gidan gwamnati suka yanka ɗan suka cire masa kayi suka tsara jinin a cikin wata tata suka ɗauke kayan aka kai gidan sarki sai ga wala kan shi sai wanda Allah ce da Allah ya karya wa ya kaji lokacin da kafirai suke ma wannan wani akaji yace ya rasulullahi ai muna sallah hankali na ya koma wurin Allah ba sani ba kuma dan kare bai da ake sallah amma mu muna sallah muna leka muna sallah muna leka can kana yin haka Allah da wani haba wani yanzu har kana da wani yi haka Allah yake ga mai sallah da ka ga yanzu kai har kana da wanda yi ga ni ga ka gaba da gaba ta yanzu biyar muna kallon juna ka dirkance ni na dirkance ka kana magana ina magana in ji Allah kana waiwayawa kana da wanda yi da za ka bani ka koma wajensa duk sanda mutum ya waita Allah faɗa masa wannan magana ka gaba da daɗi to amma mun ka gaji abin namu dai gashi nan gashi nan saboda haka saboda tsantsar mayar da kai ga Allah yana bai ji ba bai sani ba sai daga baya amma a lokacin da bai sani ba a yakin kai bara ya kafirai suka rufe gari da wani uban marfi suka sa wani katon dutse suka ja suka danne ma'aikin Allah da zama suka kwamandoli su jafaru suka je suka yi sati ko kwana takwas gari ya gagara guduwa aka hada wa ƙarfin marfin garin wuta aka yi ta ziga a jiki don ya narke yake narkewa aka yi ake a balle yake ballewa aiwa shegari da annabi ya ya kalli komanda ya bayar a hannun sai na ali sai na ali bai lafiya annabi ce a jawo shi idon ka baya gani a kawo shi gaba annabi annabi ya tofa masa yawo a ka ya yawo da ba irinsa eh domin manzo Allah ba irin domin mu ba mu ayoyi muke duba ya to ba don albarkar ayoyin ayi ba yawon ba shi ko yawon ne maganin ya annabi yawon ne maganin to zo da annabi ko abincin gida ne ya yi shi gidan talaka ya gano abincin su ba zai isa ba sai to yawon ga ciki eh yana duba tukuna sai da cika kallon da kai ne ga kamfanin gidan to sai ka duba yawon kawai ƙado dubu yana cika a yi ta sayarwa a tara kuɗi sallallahu alaihi wa sallam to ga ga irin wannan manzo Allah ya tuwa masa wannan yawon ya zama kafar ba an ce tun daga nan baya ciwon kai bai ciwon ido bai ciwon ko ciwon haƙori kai ko sanyi da zafi baya ji saboda yawon manzo Allah ya je ya karya wajen garin da hannu ya tuge shi ya rike shi a hannu ne daga shi zama an ce bai ajiye wani na gaba ya gani ya yi haka da shi kawai ya kafara dukkan aka ranar ya ce in na idan da zan labi za a ce kawai ba za a zama wani manzare ya ce mu idan muka sauka a bayan gari na mutanen da aka ce allah annabi suka ki in muka zarawa garin wayewar garin ta ɓaci ta lalace aka shiga aka yi ta yaƙi aka yi ta yaƙi yawan gabu ya ɗauko mashi ya burge shi ya dame shi a kolinsa ta shara ba ya cika masa mashi mashi ya lure mashi ya kare ana yaki aka zo za a shiri abu ya gagara mashi ya kama wani karfi to ba zai da wuri a cire ba shi kuma ka san sadauci ba irin mu bane ya yanzu mu idan wani abu ya faru sai a rirrike ka yi karfa ba sai mu rirrike ka sai a yi magani hazarar shi da zai rubu shi zai yi a jihu in yi hushi wuf yake ba da tagon ba ya cauke hannun sarauki ana yaƙi ba in ya kai haka ya cauke hannun sarauki in ya wurgi da shi sai ya tarwata ya wurgi da shi sai ya maku da kaza ya rabarfashe a wurin kawai ya babbace kamar gaba da kwado haka yake mutane domin irin wannan gagawa ne rukuwa ce wannan abin ba aka rage ana ta ja ku bari in ina sallah a cire mu aka je doki ke aka wace da masu cirewa lokacin sallah ya aka ji Allahu Akbar aka shiga sallah wani zo da wuka ya fasa gurin ya cire karfin da aka yi da sallah sai ya tambaye su da ina alƙawarin mu aka je wani alƙawari an ce idan ina sallah za a cire min wannan bashi aka ce ai an cire su bai ba ya ce hankalin da yana gurin Allah to ka ji wa to a ce sallan nan mu gyaggyara eh mu gyaggyara mu kula sosai a cikin sallah don ma Allah ya taimake mu da an zo kiran sallah sai ce kaje ku wala ba da haka ba abun da za a yi a masallaci abun ba zai kyau ba amma da haka sallah da an zo kiran sallah zai ya gudu ladan na shiru zai dawo idan ya je kama kuma sai ya sake tarwata a guje idan ya daga mai kama sai dawo to idan ya dawo ba abin da zai tare shi sai dai ne ta sahu in an haɗa da wuri ran ba a bar da kani da kani ba to ba yadda zai iya amma in ka huwa su je ta ba ka dan wani in ka bi ko kamar ka in ta taba tana zai janye tana in ya sake tura zai ji tana har wazaran wani ya taɓa gaya mana ya ce kai shi irin sallar rashin kunyar nan da taka kafa mutane ba a na'a masa ba ba wai shi sabon tuba ne ba ya taka kafa da aizala sai da irin wanda zai ta haƙuri shi da kullum muna bayan agaji haƙuri da aka tunkari ɗan kakanka ka je kana zango ka gyara masa zaun shi zai ce mata kaga yaron ne ku ɗaura auren kakan da ba a tukun ba ga tuma da ba tun da kake sallan maka iya sai tsaya ma baka iya wani yana maka to kai wannan baka bi da hankali ba abin ba da ne ba to jama'a sallah ta fi komai girma a cikin ibada Allah ya ce mu'mine sun ji daɗi amma abinda aka fara kwanancin da na gane zuwa yi mu'mine sai aka ce su ne masu tsoron Allah cikin sallah wallafi na wa'anin na nauyi more nuna su ne wanda ba ruwansu da magana banza duk magana in je ba ta alkhairi ba ce kar a same ka a ciki kar a same ka yanzu kamar maganar cin namun mutane da ake ta kolo a kai har Allah yana rarrashin mu don mu daina saboda akwai bala'in azaba a kai yace an ruba a duk mu an ya kula rama ki mai yita shin ɗayan ku na son in ɗaya in ɗan uwansa ya mutu ya ɗauko ƴar wuƙa ya ɗa yana cin naman ɗan uwansa mace ce akwai mai haka ko irin kamar za a sa a makara ko za a jira da kara da ana kuma da duka a cinya na yanka ta abu na farfe su da Allah za a yi haka to Allah ta in dai ba za a ci naman ɗan uwa ya mutu ba to ya da ranta ake yanka kuma yau ko kaza da aka ce a cinya aka halatta mana don ana da ranta a yanki cinya a gaza mutane duba da tsallake a garin ba a ce ne kaza ne ka yanke cinyar kaza daya a daren da ka gaza wallahi zai kaji abin da ba kai hukuma ma suna da damu wala ka kamu ka in kai haka ba ka kyauta ba don in ka yanka ma an zo ka bari mai tsayi ka daina motsi ne ka fara abin da ya fi maka in ma diga in ma babbaka to balle naman mutum To amma ya ga mutum ya zo wani ga anguwar da naman mutum ana hagu eh ya zo da shi a kula har gidanka kulan bakinka wani ka ji kanji da wani ya mana to wani ya muku ilganci ko kai ka mana mun sha ruwa da dubino ko da ruwa wanda manzana ce na yi azumi ana so a fara da mu kai kuma aka ana wa dan uwanka kun ga ne ba to da an zo irin wannan magana a dinga taka mata burki sai mu ga kamar muna jin kunya mai wannan da cikin ya fara mu wajen ya gama tun kana a a wato kai abu bai ba daɗi ba har ka ji daɗi har ka shiga har ka faɗi naka to baka ce komai ba ma zunubin ku daidai da daidai shi zunubin faɗa kai zunubin ji gudana ya ne to mu kula mu jefar da magana banza mu ulku wala ne wani da kare fa'ilun sufa ta uku ga mumine da suka ji daɗi a lahira daga ɗaya da sallah kawai da kai daga maganar banza sai maganar raka fa'iluna suna aikata raka mu'adduna suna ba da raka jama'a kula da raka fa wani bai da raka fa ba musulmi bane kare ji na wai zai ta ina sallah ce ba musulmi bane a ta aqimu salata wa atu zakata ba araba adiwu la wa adiwu rasul ba araba alil kulli wal walidayka haƙƙin iyaye cewa a kula da iyaye da biyun Allah ba a rabawa dole ne an haɗa in an ce Allah ce annabi in an yi bautar Allah kyautata wa uwa da uba gwagwara abin da ya tawaka wannan dole to haka sallah take da zaka yawwa wallahi na hum su ne wanda su li furujihim ga farjojin su hafizuna suna kiyayewa an harami ga barin haram eh karkace kai ta na kuma kana neman mata wani kila kare ma na neman ta ai wasu aka suke kai da ke kai ɗaya ta ne ka je ka sa mata tamfa mai tsada kuma tana lalata da kare wai yarinyar ka ce kai da kare ko Allah ya kiyaye mu ma'aikin Allah ya ce wanda ya cire mutum daga dangin ya fitta shi a dangi ya kashe wani dangi ba zai shiga aljanna ba ma'aikin Allah ya ce wanda ya ɗauko wani dangi kuma ya sa shi a cikin dangin da ba na da ba shi ma ba da shiga da ba to da Allah idan mutum ne wani waje yawon lalata mata ta ɗau ciki mata mai lalata da mutane barkatai baka zan ma iya zuwa ya mazajensa ba yaushe za a gano wadan dangin ka ne a dawo da shi sannan an gano na aka nema ba a cikin dangin ku saboda rashin aure in ba aure ba zai taɓa da ba dangin ku ba ko yaro a tabbatar ba da lalata da matar sai kai in ce ciki dan ba a cikin dangin kai ka fitta shi a danginsa saboda ba an haife shi ba aure ba a cikin dangin ubansa to a ina yake yana dangin uwarsa ka ga laifi bin su kun aikata kai Allah zai kama ka ga laifin ka na zina ga laifin ka na cire wannan yaro daga dangin su yanzu ba ya da babba bai da kakanu bai da kaka da miji bai da kaka da mace na wajen uwa da kakanun iyaye da kakanun kakanu duk ka zubar masa ka wurgar da shi saboda sakiyancin ka ka ga akwai matsala to ita kuma da ta karba za ta je ko ta zubar ko ta haifa wa gidan ubanta ka ga ita ma ta kai dangi inda ba nasa ba shi ke nan sun shiga wani kudin halaka jama'a Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu a kiyaye wannan ina razuwa jinin sai ga mata yanzu mata yanzu na aure ya su ne kawai ake ake saduwa da su amma wani ka ce maruhun ko abin da hannayensu na dama suka mallaka wata rana zamanin halifatin wato abubakar siddiqu wata mata tana da bawa sai ta afka masa da suka yi abin da suka yi za a kama ta ta kawo da yana wajen mata na afirka da ce a haɗaya allah da irga mutanen kirki ya ce ma hatsara farkinsu ya ce illa ala azwaji in hawa malakal imani sai ga abin aurensu ko abin da hannu ya mallaka na bayi to wannan yana wani abin da Allah bai mallaka ai bawa ne wannan wazo maruni Allah ce wannan ba a zargin a garga yadda za a yi kira sai na ali da akwai wurare da dama inda Allah in ya kira namiji to hakika an kallu da mata amma akwai wuraren da in Allah ya magana da namiji to da namiji kawai yake banda mace don haka wannan ayar tana magana ne ga namiji kadai an ma malaka da malam dinna tana magana da namiji kadai banda mace mace ba za ta yi amma da wannan ayar ta zama bawan da a kasuwa da za a garin ta kan magana ya kare su ta abun samu da aure ba zai yi ba amma namiji zai iya mallakan baiwa ko ta hanyar yaki ko ta hanyar a ba shi kyauta ko ta hanyar gado ko ta hanyar yaya ko a kyautar masa shi wannan da yaki shi kadai banda mace amma dai ba a mata haji ba ya ce ba za a mata haji ba saboda ta yi tawili ta fassara aya ne ba ta gane fassara ba ta yi kokarin gano fassara amma ba ta gano ba yawa sai su to ba hukuncin cidda a kanta kamar yadda wata rana wasu mutane guda biyu aka kama su a can cikin daji ya madina suna dan kokarin su eh wata mata da wani su biyu a cikin daji suka nan kebance suna ta fama ne kawai jama'a suka zo suka ne kuke yana to kaga tun da shi sun kalla ba mu kuma lokacin halifa shi ne umar bin kaddafi aka ebo su aka kawo su ya musu tambayoyi suka azale su da yi to aje aje ne su a kashe su dan shi ne hukuncin musulmi mutumin da ya taba aure aka tafi inda ya aure ya haɗu da matan aure ko sai aure ta haɗu da mijin aure to an musu katanga an zo shi na kira ne a ji aka shi an tafi kena game da sai na ali karama Allah wajen aka yi kayi ya ji na rabu ne wani za mu ji aka ce sai jiwa ya sarki musulmi sarki musulmi shi a kan dalilin ne eh to ga abin da suka aikata haka suka yi kai yace wa Allah ya kaje wa ya ce zargin musulmi ya ce a ji a kashe ku saboda kayan na da gaske ne kayi ne yayi to kai ba musulmi bane ki ne musulmi ba kai Allah hana ba yace na ji to me na kuma ha ya ga wannan sabu kaje wa la sharin ke dan ne kana ga muke dan dan zamewa ce to haka za a yi da kai ne lalle wannan kisa yana kanka ke ke kira ga wannan laifi ina aika ke ba musulma ba ce ita musulma ce ba ki ji Allah hana wasu wala na ji domin za ki gari ta ce ni mai cutar kishirwa ne Allah ya dora mun yawan sha ruwa ba ki zan je nan da nan ba juma'a in sha ruwa juma'a in sha ruwa in na rage ban sha ruwa ba dai kamar ban mutu to shi za duk inda zan je sai yin tafi da buta da ruwa in na bukaci ruwa zai sha in na bukata zai sha to ina cikin tafiya da ruwa na sai ne sun tube da fadi ka da buɗe su za ka buɗe su wani domin da tuma suke da ruwa an fadi kan an kwana daga kaza ya kike da mani ta je buɗa na ya fashe ruwa na ya zubi ina ta tafiya ina ta tafiya ba ku inda ruwa yake ba cikin daji na gama da wannan ba Allah da ruwa a hannuna na roƙe shi Allah a nabi ba da ruwa shawa ya ce a daidai ina mana bukata da shi ma shi ma da abin da yake da bukata da ni na ce a ya ce a ya mata hannu ni kuma na ji tsoron kar kishirwa da halaka da ni shi da na yadda shi kai ma da kun yaka ya ce mun yaka to an ji aka ne wannan wannan ta tafi gida wannan ba ta tafi gida wannan a ji aka shi wannan na shi aka ce aka aka je wani ya je ga wani gasar tun da ma ba kuma zai dan wani dan wai bari mai ra'ayi da kowa ne da an ya buji ya yi magana daga mai kai da can a ga da na wajo ya amira mu'minina inna ali ibn abi talib kana kaza kaza ai ali yayi kaza yayi kaza can a kira shi a kira ne ji ga abin da muka yi kai da ga kai eh menene za a ji abin da ka sani mana a qur'ani Allah ya ce duk mutum da cikin daji lalurar yunwa ta kama a cikin daji da ba gaba baya ba abinci ba mai bashi abinci ci mushe in ji Allah kuma Allah da bala ilmu alai bai da rabi duwa irin wannan ce tana da illar kishirwa ya hana karuwa don ta mutu ta ji tsoron kan ta mutu ta yi mata bukatar da don haka fatan da yi gina aka yi da da abin da ya mata kaji da wannan ba da wanda ya gada aka bayan gani malumi ba abin zargi ba ne ba mun ji gawara zalika amma ka ga wanda ya nemi wanda ba haka ba mutumin da ya nemi mace ba matarsa ta aure ba ba baiwarsa ba ya neme ta to malam ya turo wani aiki a nan a ƙarƙashin aya fa malimta gewa na azalika ya ce kalbittin na ibiliyati an gane ko kamar mutum ya sa malakutansa a hannunsa ya ke mulmulawa zai fi da mani ya zubar da sha'awar ta nan ya shigo cikin aya Allah bai da wannan ba an hana eh an hana an gane ko wadda ga mal'adun su ne masu ƙetar iyakar Allah masu shishigi a yau da yawon nuna idama laye illam sun ƙetara zuwa ga abin da bai halarta ba mummunan da suka ji daɗin nan su ne wallari na huda amanatihim su ne game da amanoninsu wa adihim da alƙawuran fi ma bai nahu alƙawarin tsakaninsu na mutum da mutum awi ma bainan wa bainan lahi ko alƙawarin tsakanin da Allah min salatin na tsaye da sallah wanga yi da hada sauran ayyukan ibada ra'una suna kiyaye hadin zura suna masu kiyaye wallan zina su ne waɗanda kun alata da wace su bi da sallolinsu yu hadi zura suna kiyaye sallah yuqimuna ha suna tsaye da sallah ba ce suna yi ba suna tsayarwa yin sallah daban tsaye da sallah daban ai kaji wanda ke masallacin annabi ya sallah bai cika shardodin sa ba annabi na gani ya idar da sallah ya zo ya sallama ya miƙa gaisuwa wajen annabi na shawa da riki ba salli ban da kalan su salli ko ma ka yi sallah ai ba ka yi sallah ba ya koma ya ƙara ya dawo annabi na kallon sa ya ce in si ba zalli ba na kalam su salli ko ma kai sallah ai ba kai sallah ba kai da aka bar da hudu bayan da uku a na hudu ne ko ma kai sallah ba kai ba yace ya rasulullahi na rantsai da wanda ya aiko ka da gaskiya iya iya sallah tare gaba da to ya rasu ya ka in za ka yi sallah ga yadda za ka yi ya nuna masa tsayuwa ya nuna masa karatu ya nuna masa ruku'u da yadda ake yin sa yadda ake dagowa daga ruku'u har su jira hakan san sallah ya kwatanta mana ya koma gefe ya yi kama ya yi da yadda annabi ya kwatanta mana ya yi assalamu alaikum ya zo ya gaida annabi annabi an sa so gaina ya iya sallah to sallah idan mutum ya yi ta sai daidai malamai masana suka dubi sallar daga sama har kasa sallar fatar illa ko guda daya to waye koya masa ina ya koya ha babu to sallar ba dai ba idan da ake so ka fara ajin nasa in ba abun manzo Allah aka kalla aka ba shi dai ba duk wanda aka kalle na bana aka ba sallar ba dai ba sai dai ya koya maka ko ka je wani ya koya maka amma banda bai kai abu ba a gare shi ba sai manzon Allah saboda haka a rinka tambaya akan sallah kar mutum sallar da ta zama kamar aitan na in ta zama haka to an samu matsala da sallah amma idan aka koya mutum siffar sallah ko da bai san farilla wato da sunna ba a cikin sallar to wanda ya san farilla da sunna ya kwatanta maka da yadda tsayuwa take da yadda rukuku yake da yadda dagowa daga rukuku yake da yadda ijidali da nutsuwa suke da yadda sujjira take da yadda ake zama da yadda ake sallama duk ka koya ka iya in ka yi ta kawai sallata ne da an taba aka za a tambaye ko wata balla ko na a ni ba ga wanda ya nuna ya gamu ko na na kai ba ya kai su shi ya ce in ji manzon Allah ga yadda yake in ya bari jawabi da an tambayi manzon Allah in haka manzon Allah ya koyar to ku wuce ko ba magana ta kare ba yana ba ke da wannan iya magana ke yana daga cikin girman manzon Allah sai ya tsaya wa kowa duk abinda manzon Allah bai sa hannu ba wato ba a yi cikin koyarwar manzon Allah ba to ai kaga ya abin ya rude kuma da ya rude Allah ya kiyaye mu to ba su kiyaye sallah ulai ga wannan mutane kuma lu'adu suna su ne magada la gairun su za su yi gado banda wani Allah ne ya rasular firdausa su ne za su gashi aljannar firdausa kuwa alin jinari su a dina mafi ɗaukaka gidajen suna can a ciki wafi ya kare dun suna masu da wama cikinta fi zalika a cikin wannan isharar akwai isharori wato nuni ila da ma'adi zuwa ga wato makoma wai na ta buhu zikirin wato mabda'i ba a da yana da munazama da shi an bakan abin da aka fara bayan ta